أعوذ بالله السميع العليم والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره الإداري العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زال إلا الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المقتول وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواشي قطب الأقراب فريج داري على الإطلاق هاتم الأتماني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والستر والكمال والصدق والمعرفة واللطف بجاه رسول الله يا همة شيء ادري لنا بهذا المهدر والتعطف بنظرة تاتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله yau muna zama na ɗari da biyar a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan abin da ya shafi alƙaba'u wal ƙuduratu ko kuma mu yi magana akan almashi'atu ko kuma magana kan al'ajabu wa dahaku don mun yi magana a kansu me ubangiji yake nufi da bai ka rabbuna ko ajiba rabbuna yau za mu tashi kan hadisi akan nazaru wa amma nazaru min subhanahu wata'ala kallon da ubangiji yake yi so ɗari uku da sittin a kowane rana Allah yana kallo so ɗari uku da sittin a halar duniya to wani irin kallo ne wara da fi kawai fi hadisin alali huwa سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال في فضله يا فدا cikin fadalan fadan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-ali al-azim ya fada ciki ya ce wa nazara Allah ilaihi ya kalla wa man nazara wa nazara Allah ilayhi wanda ya faɗa haka Allah zai kalle shi idan Allah ya kalle ka wa man nazara ilayhi lam yu'adhibuhu duk wanda Allah ya kalle shi ba zai masa azaba ba wa haqiqatun nazari ha huna abin da ake nufi da nazaru kallon Allah an laysa wasfatul basri ba ana sifa ne na ganin ido ba ba sifa ne na ganin ido ba fa inda tilkan sifat kana fiha sifan ganin ido ba sifa ne na ganin ido ba fa inda tilkan sifat fiha kana fiha ya faɗa la ya fa alai shay'un fil ardi wala fis samai babu abin da ke kuyan ma Allah fil ardi ko kasa wala fis sama'i ko sama babu abin da ke kuyan ma Allah kaga ai Allah yana gani kenan to kana kallon gani ne irin na ido wal muradu bin nazari ha huna gani anan huwa nazarul khas bi hukm al inayati gani ne nake banta da hukunci na inaya da soyayya kala muhammad bin ali bin hanafi muhammad dan ali dan hanafi radiyallahu anhu yana cewa inna lillahi fi khalqi fi kulli yawmin 360 nazaratan Ubangiji yana da kallo da yake wa a kaunu ko halitta ba kowace rana su ɗari uku da sittin. Wal muradi bi hazihin nazara abinda ake nufi da wannan kallon hiyar fuyudur rahmatil ilahiya shine kaga kenan zai baka al inayatu nazarul inayatu wal muhabba kenan tunda abinda ake nufi shine fuyudur rahmatil ilahiya kwaranye na rahaman Ubangiji wanda za su zai kwaranyo rahama su ɗari uku da sittin. Imana nazara ya filu kenan. allati yufiduha ala halqihi wanda yake kwaranyowa wa halittarsa min sawabi fadlihi na daga wato isa matuƙa na fadalansa fa yusibu biha man yasha'u ubangiji zai samar da wanda ya so da wannan kwaranyowan wa yau na uwa min man yasha'u ubangiji kuma yana dakatarwa wanda ba a lokacin yake son ya same shi ba fa haza wannan huwan nazaru shine yake nufi da nazarul nazarul ilahi wal muradu bihi abinda ake nufi a nan nazarul inayati shine kallo na inaya wal muhabbati kallo na soyayya liman sha'a ga wanda Allah ya so Allahumma ja'alna mimman yasha'u min abidihi daga cikin bayansa faman asabaru nazaratu wanda ya sami wannan kwaranyan na inaya da muhabba min hadhihi nazarati daga cikin wannan irin inaya da muhabban faqad sa'ida yayi arziki Allahu ja'alna min as-su'ada'i fa hadha huwa an-nazar wannan shi ake kira kallan Allah kallan Allah al-inayatu wal muhabbatu shine alfuyubatul rahmaniya ko alfuyubatul ilahiya shi ake nufi duk wannan abin da yake bawa mutane kenan a gane me ake nufi wa ga qawli fi hadisi al-akhar kamar da yake fata cikin wani hadisi ma qala abdullah ilaha illa allah bawa bai tabbatar la ilaha illa allah ba illa fatakallahu samawati sai Allah ya keta samai hatta yanzu ila qa'iliha har ya kalli wanda yake faɗan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba a yin haka sai Allah ya kalli wanda ya bi ma'ana sai ya kalle ka sai ya sa maka inaya sai ya sa maka soyayya bi ma'ana sai ya soka ya maka inaya abin da yake nufi za a kwaranyo maka rahama zalla duk lokacin da ka faɗi la'ila illallah wannan shine nazarun nan da yake son ka gane yaya kallon ubangiji yake inna lillahi wannan hadisi na inna lillahi fi khalqihi fi kulli yawmin nazaratan salasa mai atin wasu tina maratan wasu tina nazaratan eh salasa mai atin wasu tina nazaratan kallo ɗari uku da goma sha uku yake kallo to wani irin kallo kallo bilbasari da ido domin aka ce kallo hankali yana bayarwa ido ne kawai ba haka ake nufi ba to wannan abin da ake son mutum ya gane irin wayannan saboda ka gane maganan manzan Allah a hadisance ka gane maganan manzan Allah a me ake nufi da shi wato bidikatihi a zahiri da aka fasaranta abin da kawai kake gani kenan a arabu ilal fahimi ilal insan fa hada huwa huwa alhadisu wa ta'ala Allah ubangiji ya daukaka an tahjibu samawati an nazar ila al-abdi ka gani abin da ya kamata ka gane kenan idza qala al-insanu la ilaha illa illa fataka in an ce mutum ya ce la ilaha illa illa fataka sai ubangiji ya ko ya ya ya ya keta sama hatta yanzu ila qaila ubangiji ya kalli mai fadan la ilaha illa to kenan idan mutum bai faɗa ba sama za ta yi hijabi wa mutum sama za ta yi hijabi wa Allah Ubangiji ya kasa ganin wanda yake sai haka ya faru ba wannan ake nufi ba. An fahimci abin da ake nufi? Wannan in ya zamo haka ta halallawa an zalika. Wai na ma hazan nazaru abin da ake nufi da wannan kallo ko faifin rahmatul ilahiyya shine kwaranyowar rahama na Ubangiji alal abdi akan bawa. Wa huwa rahmatu hasatun min indihi. wannan rahama ne tsantsa daga gare shi li hawas ibadi ga kebantattun bayansa Allahumma ja'alna minhum da irqu samawati in aka ce kebantattun bayansa misali wanda bai ce la ilaha illallah ba da wanda yace la ilaha illallah kaga ai akwai khas akwai akwai ammu alladhi la yaquluha masalul ladhi yazkuru Allah mai ambatan Allah fa huwa hayyun inna Allah wa man lam yazkuru fa huwa kalmayyit shi kuma kaman mucece ne kaga man kana hayyan wanda yake raye wa huwa zakiru wa man lam yazkur wanda baya zikiri fa huwa almayyit saboda haka annazur la yati ilayhi an arrahmatu ilahiya yati ila man yazkurullah kaman ka wada haka duk lokacin da kace la ilaha illallah to Allah yana yi da kai duk lokacin da kace la ilaha illallah Allah yana yi da kai duk wanda bai bai faɗi la ilaha illallah ba suna nan dai amma ganin gani eh ganin gani ba gani mahmudi ba yawwa Allah ya kiyaye wa wa rahmatul hasati min ibadi lil hasil ibadi ko la tarku samato tanzulu ila sahiha wannan rahamar keɓantacciya za ta zo daga ubangiji ne zuwa ga keɓantaccen bawansa ta ke ta sama wata zulu ila sahiha sun mayu da khairu lahu sawabaha sannan sai a ajiye masa ladan ta kuma wannan zaru ha huna abin da ake kira da kallo a nan kullum ya muka ce wa nazaru rahmatu wal inayati kallo ne na rahama da inaya la nazaru sifati ba irin kallo naka ba na siffa fa inna albasar haqq fa inna basar alhaqq subhanahu wata'ala kullu lalaika mun kashfatu libasari gani na ubangiji wanda ya daukaka ga dukkan halitta wannan ya yaye ga dukkan kallon sa la ya fa alai shehun babu wani abu da ke goyon ma Allah wancan na hasatun ne saboda ana son a gaya maka akwai wanda za a kalla akwai wanda ba za a kalla ba man nazara ilaihi man nazara Allah ilaihi la yu'adhibuhu idan Allah ya kalle ka ba zai maka azaba ba bi ma'ana man fada alaihi min rahmatihi fa la yu'adhibuhu idan ubangiji ya kwaranyo maka min rahmatihi daga ramansa ba zai maka azaba ba allazi qulna wa fassarna bi alhadith huwa manfiyun fi ayatin shine abin korewa cikin wannan aya bi qawli subhanahu wa ta'ala إن الذين يشترون بأحد الله إن الذين فسنع الذين وإن يشترون بآيات الله وإيمانهم ثمنا قليلا wanda suke sayar da ayoyin Allah da imaninsu da kuɗi kankani ulaika la khalaqa lahum wanda ba su da rabo ne a lahira Allah ya kiyaye mu wala yanzuru wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamati ila qawli kenan Allah ba zai kalle su ba ranar tashin kiyama wan nazaru ha huna abinda ake nufi da kallo anan ya nufi wa nazaru rahmati Allah ba zai musu rahama ba hmm subhanahu wataala rafa'ahu an hadhi ta'ifa al-madhkura an daga shi zuwa ga wayannan jama'a wanda aka ambata fil ayati a cikin wannan aya fala yanzuru ilay nazarun rahmati ba za a kalle su kallon rahama ba kuniye bi zalika an yi kinaya ne da haka an shiddati gazabi saboda fushin ubangiji wa shiddati iqadi saboda kuma kamun da Allah zai musu bi qaulihi saboda ya faɗa a ƙarshe ce wa lahum azabun za su gamu da azaba alimun mai raɗaɗi lakin sai dai nafayu na nazar rahmati kore kallon nan na rahama yu'aridu na qaulihi subhanahu wata'ala yana mana mu'arada da fadin ubangiji wa rahabati wasi at kullil shayqati wal wazirkiti eh kaga yayi mu'arada lakin na fainan nazar rahmati in mun ce rahama ce anan aka kore to yu'ariduna zai za mu yi mu'arada kenan da kaulu subhanahu wata'ala wa rahmati wasi at kulli shay ko ina akwai rahmata ta yalwaci komai to can kuma mun ce to ba za su samu wannan rahaman ba fatilkar rahamatul ammatu to yana nufin wannan rahama na ammawa kenan ba na hasawa ba eh ka ja sake warwarewa eh saboda in mutum kuma bai kai wannan ba ya zai iya bambance wannan ba zai yiwu ba iya wannan ta kasance lil mu'azzibu ga wanda ake azabtar lil mu'azzibi ga wanda ake azabtar da shi wa gairihi da wani sa hatta li ahlin nari haddan wuta wa hadi rahmatu hasatun wannan rama keɓancacciya ce allati yanzuru bi hali halikihi wanda yake kallo ga halittarsa فهي مقيدة أما أن دبي بيتني بقوله ده فتنسى فسعتبها للذين يتقون zan rubuta wannan kallon lillabi ne ta kuna ga wanda suke jin tsoron Allah kaga wancan rahmatul amma kenan hassawa kenan eh wannan rahama tana nan amma ga yadda take muƙayyida ce eh wannan kuma rahaman tana gaba da wancan domin an yi aiki ai eh an yi aiki inda kace la ilaha illallah la ilaha illallah ai aiki ne to tun da ka yi aiki ta fita daga wanda bai yi aikin ba za ka samu abin da wancan yana da irin nashi rahaman amma amma wa rahamati wasu a kullu shi kenan amma nan na bangaren aiki ne eh ka yi aiki fa inna sahiba hadi nazara wanda yake da wannan kallon la yanalaha azabun minan nari ba zai samu azaba daga wuta ba kaga wancan kenan eh mai la ilaha illallah kenan wala tubdahu musawi fi mawqil qiyamati ba za ba za a walakanta ba za a kunyata wanda yake da irin kamansa ba fi mawqil qiyamati a mazaunin tashin kiyama bal yakunu min qa'ifatin zai kasance daga cikin jama'a alladhina idza urdu a'malahum idan aka bijirantar musu da ayyukansu alaihim isaha al-abd min dalika bawa zai ji kunya daga irin aikin ya kulla subhanahu wata'ala shine kamar yana wancan ranar ke faɗa an nadamatu tawbatul dinnan idan har za ka saɓi Allah ka ji kunya to Allah yana jin kunyan ka ma'ana akwai imani a cikin ka amma har za ka saɓi Allah ka yi dariya a ka ci bulus a to Allah kasawa ta samu mutum duk mutumin da ya saɓi Allah ya yi farin ciki bai yi bakin ciki ba to to ya shiga babin tare-tare eh an haɗa shi rikici da mala'iku kenan ku taro shi ta nan a taro shi ta nan a yi ƙoƙari a kama shi amma idan radda amalahum alaihi alaihim idan aka bijirantar da aikin istihayal abdu min zalika bawa zai ji kunya ya kula wasu bana wata Allah sai ubangiji ya ce masa ana startuha inda ka fi duniya a duniya ma na ɓoye ban bari an gane ka ba fala uakhizuka biha al-yawm bazan kama ka da wannan zunubin ba a yau izhab ka tafi faqad ghafartu laka na gafarta maka eh jin kunya shine annadamu tawbatul rahim eh annadamu tawbatul au kama ya kulu ma'ana haza ko kuma kamar yadda yake faɗan ma'anan wannan fa ulai wayannan umul ladin nazara ilayhim fi dunya su ne wanda ubangiji yake kallon su nazarun rahama kenan wal muhabbatu wal inayati shine kallon rahama da soyayya da inaya ja'alana Allahu minhum Allah ka sanya mu daga cikin su jami'an bi mahabbi fadlihi wa karamihi amin fa hadha huwa an-nazar al-mazkur bil hadith wannan shine kallon da ake faɗa cikin hadisin wa garkana fi hadisi tanzihi ya faɗa cikin hadisi tanzihi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa man nazara Allah ilayhi duk wanda Allah ya kalle shi lam yu'adhibuhu ba zai masa azaba ba kaga wani kallon ne an sake maimaita maka nazaratul muhabbati wal inayati ne war rahmati wannan shine kallon warar bil hadisi ya zo cikin hadisi qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya ce ma min qalbin babu wata zuciya illa huwa baina isba'aini min asabi rahman babu wata zuciya sai tana tsakanin yatsu biyu na ubangiji min asabi rahmani daga yatsun ubangiji haka mu ce kudura eh babu wata zuciya sai tana tsakanin kudura da irada na ubangiji eh kudura da irada na ubangiji yuqallibuha kayfa sha ubangiji ne ke sarrafa zuciyar kaifa sha yadda yi su alkalamu hauna al-isti to magana akan yatsa walal ismu rahman kuma da maganar rahmanu fa rahmanu huwa min asma'il martabati ka gani eh min asma'il martabati la min zati wala min sifati a gani haka yawa shi ma ka ce ar-rahmanu farrahmanu huwa min asma'il martaba yana daga cikin suna ne na martaba suna na martaba eh waya martabatul uluhiyya martaba ce ta uluhiyya laysa min asma'iz zati ba sunan zati bane ba sunan zati bane kal azimi kaman al azim wal kabiri kaman al kabir wal jalili kaman al jalil ba haka bane ba haka bane ka san ka bambance wannan sunan a zaki yazo wannan sunan a sifa yazo wannan sunan ismul martabati ne shi ma kansa sai ka shiga cikin malamanmu tukunna ka gane kuma aka zo za ka gane kamar ka gane Allahu kowa ya ci sunan Allah ne suka ce bal ismul martabati ne eh suna ne na martaba eh saboda haka akwai sunan Allah a boye amma wannan suna ne ismul martabati kaga ar-rahman wa ismul martabati asma'il martabati ne eh eh ba aziyu bane ba kadir bane ba jalilu bane fa innal asma'a zati domin suna na zati la tu'alliqu bi halil khalqi ba a ratayawa wa halitta wal asma'ul martabati su kuma samu kulla hadikanta muta'alliqatan bil mahlukati duk an rataya su a jikin halitta da an rata ya sa cikin halitta ne. Eh, liyanar kaga iyanan maganar nan guda biyu? Rikicin magana ne na. Eh, daga mutum ya zo nan in ba ka da zauki ba za ka iya fahimtar abin da ake nufi ba. Kaga mutane ma ake magana nan ba magana annabi ba. anan za gane arrahmanu alal arshi stawa za ka gane annai muhammad ake ne ai ismul martaba ce ne ba ismul zaci ba ne to shi kuma ce fa inna asma'ul zaci sunayen zaci la tu'allaqu bi halil khaliqi ba a rataya wa halitta amma wa sama'ul martabati suna yin martaba kullu muta'alliqatin bil mahlukati kaga ita kuma na a cikin asma'ul martabati li'anna al-uluhiyya domin ilahiyya ita tabatto shi mun da Allah ma ya hadi ya sha bamban da sauran mutane shi mun da Allah yana daukan wancan sunan kaga eh eh wa innaka la'ala khuluqin kaga azim ai kaga as min asma'il min asma'iz zati ne azim eh to kaga asma'uz zati ne amma kuma an bashi wa innaka la ala khuluqin azim to shi manzo Allah yana daukan gabaki da shi yasa shi Ibrahim yake cewa an tambaye shi bambancin zatil ilahi an tambaye shi shin ana iya bambance annabi muhammadu annabta da ana iya bambance manzo Allah da Allah ya ce Allah ma bai bambanta ba eh ya ce balle mu shi ne na ga Allah ma bai bambanta ba balle mu to in aka faɗa ka shin sauran malamai da suke tafiya akan an bambancen zaka ga fahimtarsu ya kai ya kai wani kujerar ne bai kai ba eh wa fawqa kulli zi ilmin saboda yake cewa tunda Allah madaukakin sarki yana cewa Allah wa rasuluhu ahaqqu an yardu in kanu eh Allah wa rasul ahaqqu an yardu Allah wa rasuluhu Allah da manzansa kaga tasniya amma a haƙu shi ce an yarduhu ba an yarduhu ma ba sai dalilin ya koma kan manzo Allah kaga ai an gama eh to wayannan irin wayannan abubuwan shine ake magana na li'anna al-uluhiyyah iktabad wujud al-mahluqat min ghairi hajatin shi uluhiyya ya hukunta samuwan halitta ne ba tare da yana da bukata ba bil ilahi lahum wai su zamo ilahu ne gare su wanda mal mahalukati su kuma halittu iktabahum kamal uluhiyya abinda kamala ta uluhiyya ce ta hukunta su likaunin abdan likaunin abadan kasancewan su har abada ya abudun Allah ta'ala za su bauta wa Allah wa yasjuduna lahu su masjada wa yasabbihunahu su masjadi wa ya martabatul uluhiyya wannan martaban uluhiyya kenan abdu da rabbu fal uluhiyyatu uluhiyya hiya martabatul ilahi shine martaba na ilahu al-ma'budu bil haqqi wanda ake bauta masa da gaskiya wa min akbariha daga cikin sunayen ismur rahman ismur rahman sunan rahman fa innahu shi rahmaniya muhidin bi jamil asma'il wujudi ya kewaye dukkan sunayen kaunu wa fil hadisi ya zo cikin hadisi innama قدم الوجود كله بأسماء الله تعالى الظاهرة والباطنة an gabatar da kaunu gaba ɗaya cikin sunayen Allah zahirai da baɗinai wa jami'ul asma'i da dukkan sunaye Allah ya ɗilba ala kaunu wannan kaunu da su neme ta bi tamamiya a cikinta wa kamaliha da kamalanta al-asma'u ta ta lahidatu dukkan sunaye suna ƙarƙashin hukuncin asma'ur rahman ne suna ƙarƙashin rahmanu ne kaga huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahman kaga ne ar-rahman din da kaga dukkan su ai muhidin bihi duk sauran sunaye suna cikin rahmaniya Allahu rahman ko to shine yake magana a nan ai ya ce li'anna hadal isma domin wannan suna minu alfaidu ala jami'il wujudi kwaranye ne ga dukkan kaunu shine kaga wa rahmati wasi'at kulli shay'in din in ka dubi su aya abin da zai baka kenan li'anna hadal isma minu alfaidu ala jami'il wujudi kwaranye ne cikin dukkan kaunu eh وبهذا الحيثية تولى مشجع قارب الاسم العظم يكسل اسم العظم لا إله إلا هو باب وانا أبو بوتا دقسكي سيشي قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله فقع في بسم الله الرحمن الرحيم يا بسكن بسم الله الرحمن الرحيم ما بينها واسم الأكبر فكان بسم الله الرحمن الرحيم اسم الأكبر إلا كما بين البياض العين وسوادها اسم الأكبر a azami kenan ka san akwai ismul kabiri akwai ismul azimi wannan ai bismillahi rahmanir rahim yake ma magana da kace bismi ba suna bane sai me a Allahu daga shi sai me shi yake gaya ma yana maka itiya din wannan yake fakke maka ai yana magana ne akan rahamaniya to annan da a bismillah ina ta zo to shi yace maka can baya ka duba ga yace maka a inna ma qaddama al-wujud kullu bi asma'illahi ta'ala zahiratan ba wajen lil asma'i lati talibu al-kawn sunayen da dukkan kaunu suke neman ta libi tamamiya wa kamaliha الأسماء تحت هيئة أسماء الرحمن سيجد لأن هذا الاسم بمن سنة منه الفيض على جميع الوجود كاغني دا قرنيو ne ga dukkan kaunu wa bi hadha al-haysiyat qaraba ism al-aqrab saboda haka yayi kusa da suna al-azim kenan ka gane sai ta maka la ilaha illa huwa ai Allah ne ya saki mai maka nan to sai ce ne kana sallallahu alaihi wasallam ai nan ya sake fatan wani lokacin zai tafi ne ya dawo a waje ɗaya yana son ya nuna maka wani maka gane amma ba zai fito ya maka bayani kamar yadda na mama magana ba in ka gane ka gane in ba gane ba saboda bangare ne na sirri bangare ne na shi ne ya ce bismillahir rahmanir rahim ما بينها واسم الأكبر إذا بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت الاسم الأكبر إلا كما بين البياض العين وسوادها kaman bakin ido ne da farin ido haka suke bismillah lazim da bismillah rahman rahim haka suke tawaye ne to saboda haka ina maka shi bismillahir rahmanir rahim za ta kai ka kowane guri shi yasa shi wacce ne yake faɗa tana daga cikin sunayen da kowane hijabi take yankewa bismillahir rahmanir rahim bismillah inda al'abdi ka masali kun inda Allah ne idan ka yi shatatan shawu to yadda ka san kun ta yi kunu duk abin da kace bismillah rahman rahim sai ya yi akwai wani fim da indiya suka taɓa yi sunan fim ɗin imtaz aul mataz akan bismillah rahman rahim suka shirya shi bismillah rahman ba duka ba zagi ba duka sai sharri kawai a cikin fim ɗin kama na son a nuna ƙarfin bismillahir rahmanir rahim a nuna yara maka gabin nan ko imtaz awal mataz ana neman a yi sharri ne amma da bismillah ake warware dukkan damuwa an ba ta ajiyar kuɗi don a tozarta ta aka sace aka ɗauki kuɗin aka jefa a rijiya mijinta saboda gwagwarmaya a yar sai da zai yi ci mata mutunci ya zo tara jama'a ya dinga masifa a kan cewa ya ta kawo kudin dama da na ta aje ya ce bismillah rahman rahim na ta dauka ma za ta yi bismillah rahman rahim tana cewa bismillah rahman rahim sai kudin ya taso daga cikin rijiyar a jike ga shi hannun ta bayar duk akan bismillah ne wannan hadisin ake son a nuna wa mutane ya kwaci taji shi kuma ya ɗauka ya ba saboda sai ga shi na halitta shi ne yake gaya maka ai a nan ya abin nisa ake bayyana wanke nan shi mutum yana tare da abu yana zuwa ya nema ne a wajen a wani guri eh to ka ga yi nan din yadda yake saka maganin ya tafi ya dawo sai ka gane abin da yake nufi tukuna ba ka bai kaga kau kamar wani hira yake yi daban amma yana son ya gaya maka ne za ka iya riskan da abu da kake bukata da bismillahir rahmanir rahim amma ba zai gaya maka hakan ba sai ya kama ka dukkan hidatul wujudi suna bukatuwa zuwa ga rahmaniya saboda Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay to rahmaniyan nan ismul martabati tunda ismul martabati ne waye qarabun min ismul akbari gace gace ne yasa manzo Allah yake cewa to ai tun an ce muqarabun ne min ismul akbari muqaribun ko ai haka ne ka annahu ma makaruna ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bambancin ta da ismul lahi akbari kaman bambancin farin ido ne da bakin ido me bambancin ai ga suna waje daya to abin da yake so a gane kenan saboda haka kai aiki da idan kana da izini saboda haka duk wanda yake bukata ya yi aiki an ba shi izini amma kuma ji tsoron Allah ya nemi yardan Allah. Eh, lallai fasanci gumi kar mutum ya je ya ce zai guda goma ya ce ya sami ismin lalazin ba haka ba ne. Shi ismi yana zama ismi ne a jikin mutum kamar yadda mutum yake shan magani a ce ya zamo masu dos. Eh, ai ana son ka yi shi ne kana yi kana yi yana sariyani a jikinka yana taruwa yana sariyani a jikinka yana taruwa har sai ka zamo ismin duk lokacin da ka ce abu za ka ga malamai sun ce wannan ismin ismin lalazim ne wallahi duk wanda ya yi kaza Allah zai yi to bambancin ni na yi miliyoyi kai kayi ɗari biyar sai ka ce na ka yi daidai na ai ba zai yi ba ai kai ka auri sunan ka saba ya zamo kai ka zamo shi komi naka wala ta muta illa wa lisanika raɗabun bihi ka ambace shi ka ambace shi a kowane lokaci kana jin shi don wani abin kace hakan zai yi akwai lokacin da na tunkari wannan bismillah kamar shekara ishirin da biyar baya a yadda nake ji idan trela za ta gangaro ba ta da birki in na yi mata haka na ce ta tsaya na ce bismillah rahman rahim wallahi ba ta yi motsi ba za ka ji a jikinka a lokacin da in abin ya shige ka za ka ji kuma tana daga cikin sunan da ni kuma take bani wahala da in yi wannan dubu za ka ce in sa ce dubu goma bismillah saboda rauhananta suna bani wahala matuƙa bismillahir rahmanir rahim to da na sha wahala ne sai na dan yi ta sai na gane ta to hakan ne kuma tana nan saboda kowane isni ai mai karfi mai karfi kwarai da gaske saboda haka a yi kokari a ci gaba wannan farrahamanu ya ci gaba shi rahman nan huwa min akbaril asma'il uluhiyya yana daga cikin akbarul asma'il uluhiyya ka gani can yace farrahamanu huwa min asma'il martabati nan kuma yace farrahamanu من أكبر أسماء الألوهية لكون الأسماء الوجود كلها تحت إشيطاتها سبون أي ذا غاني أي أنسان كده وارك بقى يوا كغاني دي اسم مرتبة كغاني كما من أكبر الأسماء وأن كون وجود ينا كركش الرحمانية يعني. أه؟ فليس شيء في الوجود يخرج عن هيئة الرحمة الرحمة الإلهية باب وانا أبن اللي بتقول كركش الرحمة كولا وتاني كوا كو وتاني yana ƙarƙashin rahama ne babu wani abu wanda gan shi baya cikin ƙarƙashin rahamaniya ta ubangiji wa rahamati wasi al kulli shay ya sake ga maka ko wa li hadha al amru saboda wannan wa qala istiwa bi hadha al ismi ala al arsh bai ce Allahu istawa istawa Allahu ala al arsh ba sai ko Allahu istawa ala al-arshi a bai ce haka yace ar-rahman eh li qawli ta'ala ar-rahman ala al-arshi istawa kama anna subhanahu wa ta'ala istawa ala halika haqiqatul insani bi ismillahi ka gani kun gani annan an kama annahu subhanahu wata'ala istawa ala haqiqatul insani bi ismillahi ka gani bismi shi kenan nan ya fito eh eh ai bi ismihi Allahu kaga akan ma istawa ala haqiqatul insani ma haqiqatul insani shi yasa shi Ibrahim ya ce da yawa da yanzu cikin suratul hud yana magana akan istiwa ya Allah arshi yace zalla a qadamul mufassir huna yace da yawa kafafuwan masu tafsiri ya zame anan ba su gane ar-rahmanu manzon Allah ba ba su gane ba ce zalla a qadamul mufassir huna da yawa kafan su ya zame ce ya buyan musu amma annabi Muhammad ne ya ce annai Muhammad ne saboda ai siffa ce rahamaniya kuma wa ma arsalnaka illa shi ma da kansa kuma ya ce ana rahmatun muhudatu ana rahmatun muhudatu ni ne rahaman nan mai shiryarwa to amma kuma ina suka ce araban suka ce Allah ne to da yake in sun ce Allah ne a sufancin an tafiya ce eh hakan ne dan ya buyan musu ne ma balaga martabatin ila ma'rifati zalika al-hadd eh to wanda ya kai zaka al-haddu to shi kuma ya gane abin da ake nufi fa kana al-insanu to abin da ake nufi da insanu huwa arshul lahi ka gani ya ce fa kana duk wannan yana yi maka ka gane ne fa kana al-insanu to insanun nan هو أرش الله والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان وي to haka ake boye komai ka zo ka yi ta daban-daban in ka zo kawai ka fasa da mujarradin larabcin amma ba za ka gane abin da ake nufi ba amma abin da ake nufi ma ka gane annabi Muhammad ne shine ta inda za ka gane shi din ne shi wannan arshin din shi ne wuteri shi ba a hamadu fardin jauharun lanyi sama nishin ibrahim ba a hamadu fardin jauharun lanyi sama manzo Allah fardin jauhari ne lanyi sama ba a iya raba shi shi kadai haka yake manzo Allah ba yi irinsa ba ko ba za a yi ba ba yi irinsa ba ko ba za a yi ba sai na rasulullahi to kaga in ka gane kaga ashe wattini wa zaitun wa turi sina hadal bal amin la kada khalaqana al insana to kaga ai istawa ala haqiqatil insani sannan fakana al insanu huwa arshullahi min siwahi bi ismihi allah karatu ne ga maka muqaraba ne bainar rahman wal shikenan وليس في الوجود موجود يستوى عليه سبحانه وتعالى بهذا الاسم الشريف إلا هذا الإنسان وليس في الوجود موجودا أشكين كسنتتو باب وانا كسنتتو يستوى عليه وانا أبنيدي يستوائي أكنسا بهذا الاسم الشريف ده وانا سونا إلا هذا الإنسان سيكن يموش وهو الذي أعطاك shi ne a ɗaƙa hamluhu shi kaɗai zai iya ɗaukar saboda huwa a ƙarabu minhu walai sajil wujudi man ya ku hamlar tajalli ba wanda ya isa ya ɗauki wannan tajallin ya zal ismi da wannan suna illal insanu sai wannan mutum ɗin shi ne hadaratul ahmadiyya mazala da hadaran ahmadu ahmadu da shi ne yake ɗauka. Kama na Usmanu wata'ala, kama da musinsawa ala hakikata, shi kenan? Shi kenan? Gari ya waye, ga wanda ya waye. In mutum ya zamo, ai yana ta maimaitawa don ka gane ne. E mu kuma da yake gidadawa ne, zamaninmu yana bukatan a gane abin ne. In an bar ka fahimta sai a yi ta karatu ka gane ba. amma an bar shi irin wayannan ne jiya na ji wani mutum ya maganar da muka yi na bangaren ilimin ka'ina na baya wani wani wani a maiduguri na buɗe abin nan a ba tambaya na bane yana faɗa ne an kawo shirka an ce dan adam ya san wani abin da annabi adamu bai sani ba zai kawo irin wannan a cikin jawarar ma'ani waje uku ya faɗa shehul akbar ibn al-arabi ya ce wannan wai akwai mutumin da abin da ka sani wanda annabi annabi bai sani ba raja Allahu akbar shi jahilci daɗi ne da shi ya sa ya buga wani katon gilas kamar kai yana yana ta faɗa na kalle shi na ce da zan kira shi yi tambaya ya bani amsa a natsi in tambaye shi shin menene dalilin da ya sa akan abin da ya shafi kaunu ba a sanar da annaba ba mashgulu na birabihim an shagalantar da su ne saboda abin da ke zuwa musu daga zatin halalan ilahiya lahazatan ba halin su kauce gaban haka dalilin da ya sa haddiru ya ba wa annabi musa wahala kenan amma shi ba yana faɗa ne an raina annabawa kuma bai san girma masu bane har yana cewa wallahi zai kawo uku a cikin jawaharar ma'ani eh uku na ce da ya kawo ɗari ma tambaya ɗaya kawai za ka ma shi ne mana ai faɗa yake yi a yana kushewa ne a shi din da ya kai shi ai yana faɗa ne an kawo abubuwa marasa kyau a cikin jihar Luhani. Na ji Allahu Akbar. Na ce gashi kwanan da mun yi karatu, ina ma ya ji, in ya ji kuma ya fahimta. Ai, maganan Shehu Mala Abdullahi Alƙalin Shaddam, wai za a zalama alaihim abu. Eh idan abu ya ba su wahala kawai su ce babu. Shi kenan? Eh. Allah ke kaga abin da ake nufi a nan istawa ala haqiqatul muhammadiyya ya yi istawa ala haqiqatul muhammadiyya bi ismil azimil kabir bi ismil azimil kabir wallahi ismul kabir nan ban san shi ba bai wuce wata ɗaya ba wallahi billahi allazi bai wuce wata ɗaya ba tukunin na san shi ka gama goron faila kuma ya taba magana amma na rantsi da Allah hankali na ma ya kai in yi idraki ban gane ba walla ce wata kuma a cikin jawahar ma'ana na gane shi ismul azim kawai da sani amma ismul kabir eh in gane shi da san shi wallahi sai kwanan nan to malam ana cikin ɗariƙa fa ana fafatawa kenan matafiya ne kenan ko eh to yaya mutumin da yaya mutumin da kake kwance kawai cdd sadada ta mata ka zo ka ce ka jira irin wa'annan abubuwan ka gane me ake nufi ba haba astaghfirullah yace bismi al-azim al-kabir alladhi la tu'rafu lahu kayfiyatin ka gane wala yuqiku hamluhu fi dhalika illa huwa ba wanda ke dauka wannan illa huwa sallallahu alaihi wasallam ko mahallu istiwa'ihi sallallahu alaihi wasallam mahallu istiwa'ihi wannan shine yake son tsakanin muridi da muradu shi muridi an ya kuna arshan li shehahu shehin ya zama yana zaune a kanka shine amdadu zai dinga zuwa maka a kowane lokaci bilan kida'in walan fisalin wala kaifiyatin shi ne abin da ake bukata shi ne dalilin shautu jani babu dalilin da za a ce muridi ya raba shehanai ba zai yiwu ba to kai gadon waye waye zai maka madadi ko za a ce matsa ne mazauna ba haka abin yake ba haka abin yake zuwa a silin ɗinsa kuma a alam nizam قلنا الرحمن mun sake cewa ar-rahman huwa muhidun bi kulliyatil wujudi ka gani ya kewaye da dukkan kaunu wa bi istawa ala al-arsh da wannan sunan istiwa'i al-arsh li'anna bil arsh nasbun domin al-arsh garon akwai nasba na jami'il mawjudati na dukkan kasantattu faliza saboda haka istawa alaihi yayi istiwa'i bi ismihi rahman da sunansa rahmanu wani sifatul arshi kuma da nasban al'arshi bainal mawjudati da tsakanin kasantattu li sharafi saboda daukakansa kan sifatul qutub bainal alami kaman kaman danganin kudubi a cikin alam kaga an gaya maka cewa abin da ake nufi da kudubu sune autadu abin da ake nufi da autadu sune wa'innan wakilai guda hudu suka rike annabi Muhammad sune sune autad sune watadu su ne kuma a kadabu su suke ɗauka mazala saboda haka abinda aka samu a wajen annabi muhammadu su suka taro shi su kuma ya suka sauko ƙasa su ma suka taro shi su ma su sauko ƙasa su ma su taro shi su ma su sauko ƙasa sai su taro shi haka za a yi har a nan shara'a alam ta samu gaba ke da waye a kai a zaune wa rasulullahi haka abin yake yanzu waye ke sama da buhari babu saboda haka akwai wanda suke akwai wanda wannan fagen guda ko wannan jos waye ke sama da lalon to ka gwada da ka ga ma'aikata biyar ne zuwa hudu suke dauke da shi dole alƙalai a samu soja a samu ss da police ana haɗa su waje ɗaya in aka sa kaga soja police mu ce da ss ko kuma mu ce soja police ss sai ne guda hudun nan ne da su yake komai duk abin da zai dole sai su ne duk abin da zai sai ya kira su yanzu nan gidan kusurwa nawa ne ba ga ɗaya ga ɗaya ga ɗaya ga ɗaya ba ba shi ke ɗauke saman ba ta shi suna auta in ba wannan mu zauna mana nan ai ba zai yiwuwa وقد ورد أن الأرش الأرش سأل الله سأل الله تعالى يا تنبي أبني قال يا رب لماذا هلكتني دمك هلكتني قال له ربه أبني يتمسى littaki ibadi min nurin hijab don ka kiyaye wa bayina hasken na hijabi yasa aka tambaye shi Ibrahim shi Abdullahi ne ya tambaye shi Ibrahim wai shi me hijabul azhar yace wa huwa rasulullahi shine wannan ai duk abu ɗaya ne kai ne ka shigo kai ne ka fita ga wani mawaki yana cewa kai ne ka bayar kai ka karba eh shi ne ifadatika minka ilaika kai ne ka kira kai ne ka hana kai ne ka sa faɗa kai ne ka raba kai ne ka bayar kai ka hana duk za ka gane abun kaiwa da kawowa ne idan kana da ma'arifa saboda ka gane sirrin ubangiji jiya ba da kai ne muke dawa muka ga wasu abubuwa ba muke magana daga wajen maulidi ai mun yi maganganu da yawa shiga irin kaga ga tsari nan kai kana ganin shi a gigice kuma ba haka ba ne sai ga abin ya zama wani abu daban yana mamaki ne mun je ziyara ne da shi sai ya ji bayar mai sharifi shi ne ci ikon Allah dama shi akwai sharifi bayar mai sai ya faɗa ya nace ya aka aka samu baki annabi baki ne idan kuwa annabta shi na gaya masa ce to ai abin nan na ingila sarauniyar ingila ta kawo nasibanta zuwa kan annabi muhammad jiya da ke gaya masa ya ce ɗan ƙari na ce ai shi yasa ake shiru sai ce to amma Allah ya za su musulunta na ce ai abin kai ne ka yi shiru sai ka je lahira abin da kake ganin a gigicin sai ka dauko kai ne kuma abin kallo in ka zo ka dauko muku wanda ce shekara talatin baya na gane cewa shekara talatin da biyu kenan na gane cewa akwai ni ma dama ban san cewa bayar yana ganin kaman a hausa ne kawai ake samun sharifai to jiya duk nake mar magana sai na ga wata musahama na alfa jami'u wa man naza'a ne fi maqami wilayatin a qatluhu qatalan shani'an bi sayfaini yace wanda di rasulullahi din gairi buhutani da na dinga kaiwa ina kawowa akan wannan baitin waje di rasulullahi din gairi buhutani kakana shine annabi Muhammad ban faɗa dan ƙarya ba to shi ne da na gaya mana yace to shi ne ya gane na ce ni shekara talatin na gane sai na ce to yanzu baya gani mu hausawa muna ganin duk wanda ba bahaushe ba bai kai ba kamar yadda ya ga cewa ya za a ce bayar da sharifi na ce to baka ga fulani yadda suke ganin cewa babu kamar su ba na ce tare su a kadamu domin sun dade domin fulani an fitar da su ne tsakanin larabawa da rumawa sai na ce to mutanen maiduguri su ko ba gani suke kowa kafiri ba ne su ko su ne ai mutanen tubau shi ne jiya abin da ban gaya maka ba su ne awon ma'airun am kaumi tuba ai duk abin yana nesa sai ka duba za ka gani ai mutanen tubau ne to in ka tafi duniyar haka za ka koma sai ka mai da ita ɗaki ɗaya sai ka mai da ita ɗaki ɗaya don haka zo ana waruwan auratayyan dai shine sirrin Allah ya nashara auratayyan tunda har yanzu yanzu akwai abokina wanda balarabe yake aure kuma yar maroko kuma abokina ne balarabe ya ce to kuma ga shi bayar da ne kan ya wuri ne eh to irin wannan to kuma nasban ba ta ai tana fitowa aksari ma da yawanci daga wajen mata aka fi samu da yawanci duk ana samu eh amma fi karfi ta mata ta mata sai da faɗin a sosai hashimiyai in ka ce mutum hashim wannan sarkin kano abdullahi bayero alkawarin da suka yi da sharuf wannan wanda ziyarce shi a katsina ujidut ai da ya nemi gyara sarautar hadi ai abin da ya faɗa masa ka auri sharifiya ka karbi ɗariƙan tijaniya ka mayar da duk abin da ka sanin wanda aka kwata an yi mazalunci na hausa to ka mayar musu wannan sharaɗin za ka gyara mulkin ai abin da ya sa mulkin kano ya gyara kenan ai wannan sharaɗin shine turaki hashim ai sharifiya sarkin kano ya aura ai akwai abubuwa da yawa sai mutum ya ya yi karatu ne tukuna za ka gane amma ba ka kowa ba kowa kana gan shi a hanya bane daga man dan iska sai ka je ka samu tsohon iyamuri sharifi ne jikan annabi ta yi abin haka ne eh abun ya da shara soyayya kuma ta shiga kuma habba ce ai take yawo ta can take saryani a koyina ma za ka aure abin da ba ka so ne kuma jinin ya fita daga jikin waje ne wancan jinin da zai ke yawo tunda har yanzu ba wanda ya canza jinin su daga annabi adam to kuwa in kuwa nasfa wannan shekara dubu ta yanki to ya ta annabi adam ta kai Allah ya kiyaye wa ma manal isbi da ya faɗa fa huwa fil lughati a cikin lugha juz'an min ajza'il yadi ai yanki ne daga cikin yankin hannu nunin anna lillahi asabi mun yadda Allah yana da hannu mun yana da yatsu lakin na kulu muna cewa innal asabiya shi yatsun hiya muta'alliqatul mashi'ati ka gani al qudratu wal mashi'atu ne fal mashi'atu bi manzilatil yadi mashi'an ubangiji shine hannu wa muta'alliqati bi manzilatil asabi abinda ya rataye da shi shine asabi وكذا القدرة هكذا القدرة بمنزلة اليد شما كما القدرة وال وال والمشيئة ومتعلقتها إذا ما بندرت بمنزلة الأسابي والتسنية في الأسابي بينتن دعك أكا إن ياسو حيث يقول بين حزب أين من أسابي الرحمن معناه أن كل قلب هو مقام بين أمرين إلهيين دو وتزوجها tana tsakanin wannan makaman ne guda biyu tsakanin mashi'a da kudura ta Ubangiji, al'amuran min muta'alliqatil mashi'ati wal amru min muta'alliqatil qudrati fa kullu qalbi hina izin bayna amrayni dukkan wani zuciya tana tsakanin wa'annan ne amran min maqsadati wal mashi'ati al ilahiyya wani horon daga mashi'a wa amrun min maqsadati qudrati al ilahiyya wanda ya san Allah da ya huta eh Hausawa suka ce wanda ya iya ya huta eh fa hadha huwa al mu'allil asadi komin rashin hankalin ka kuwa ka yarda da haka amma baka yarda kuma hakan yana faruwa ko mutum ya yarda ko kar ya yarda na'am to za mu tsaya a nan gobe za mu shiga la tazalun naru taqulu hal min mazidin hatta ya da'ul jabbar fiha qadamahu to irin wannan ne fa mutum ya duba shi da rayuwar luwani ya dauka abinda bai gane ba kawai shikenan sai ya kama su kai shi dani shi kuma ana neman a kubutar da wasu ne kamar mu irin yanzu mun fi yarda da a shi a kudura ce ilahi mun fi yarda da mashi'a ce ilahi eh to an kace Allah yana da hannu ba irin haka ne aka samu wani shashasha a gangare yake cewa wai in ka zare annabtan annabi za ka iya zagin jikin annabi ba kuma ya to sauran ba ba irin wannan abun ba ne ba shi ne duk wanda ya tafi Allah yake ganin annabi kamar kowa yake ba ba wannan ba ne don ko za a je karatu ya tafi kawai zungurum ka tafi a haka ai za ka sha wahala Allah ya kiyaye Allah ƙara mana imani ya ƙara mana saman za Allah ya shirya da mun shirya da zure mai samu daga cikin bayan salihai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulik والخاتم لما سبق ناشر الحج الحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى ان يعقد قدر المدار الذي لا تنسم له الازل ولا ابد الزمن او مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما فيه لبكاء واحد يا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين